أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دترى قوة شادية ميلادية هيهور النبي عيسى دم مريم عليه السلام شكرا تدبو بيود أشرين wanda daidai da sha hudu ga watan hudu hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta biyu a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗaya zuwa aya ta biyu a cikin suratu al-a'raf a shafi na da tara. a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu a cikin wannan karatu da zamu gabatar yanzu nan kuma Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan da za mu yi gaba ɗaya kuma Allah ya sa mu yi kyakkyawan karko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya alaramma Allah ya ce fa an jaina huwa ma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه سيمك إيرة تدشي أنا أكوي بيني ما سيوا وانين شي النبي هودو wanda ya ce mu mutanensa malakum min ilahin ghairu afala tattaqun dama mun faɗi cewa kissa in tana da alaka da wani abu ko ayoyi ba za a fahimta me ake so ba sai an dan yi rab ko abin da suke kira tamhid a ilmu tarbiya na karantarwa a zamani fa anjaynahu sai muka tseratar da shi shi annabin nan wanda ya tattauna da mutanensa wanda ya ce musu uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin ina isar muku da sakon ubangiji na kuma ni amintacce ne a gare ku ko ba haka ba ya tunatar da su ni'imomin Allah subhanahu wataala wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di wato qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta ni'imomi da Allah ya musu Allah ya ƙara musu wato tsawon jiki in mun ɗauke shi ko kuma a cikin halittun da ke zamani Allah ya fifita su a kansu ina fata an fahimce ni wanda kuma wannan ba abu ne wanda za a ɓata lokaci a'a an ce Allah ya ƙara musu wa yake da halittar Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun da haka ba a zakuwa a ce a'a hadisi ya ce falam yazil al khalq yanqus ila al an dukkan halitta tana raguwa to su Allah ya kara musu a ba a tambaya Allah Allah ya fi karfin kai mai wannan tambaya in ma kai dan qur'ani ne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun akwai hadisi da muka kawo a wancan sati na wato Umar bin Abi Salaba ba mu yi takhrijin wannan hadisi ba hadisin yana cikin sahihul bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik hadisi yana cikin sahihul bukhari yana cikin kuma as-sunan at-tirmidhi tana yawan can satin in ban manta ba mun ce amr bin salama umar ne bin salama wawin ki ban san inda ta shigo wani lokaci kun san al'amarin sai hakuri to fa anjaynahu sai muka tseratar da shi ya aka tseratar da shi an gane ko akwai maganganu na malamai da dama za mu ɗan kawo waɗansu saboda mutane suna ruduwa da waɗansu ƙissoshi da suke ji ga bakin waɗansu malamai masu tafsiri sai su tsamma da waɗannan abubuwan gaskiya ne to don haka za mu taɓa waɗansu daga cikinsu malamai masu ba da tarihi da malamai wasu daga cikin malaman tafsiri da suka ɗauko daga gare su suka ce lokacin da Allah ya tashi halakar da waɗannan mutane Allah ya ɗauke musu ruwa sun samu fari abin da ake kira alƙahtu da larabci shine fari imsakul ma to suna da al'ada wadda duk lokacin da suka rasa ruwa ko suna da wata bukata a wajen Allah su adawa suna tura mutum saba'in su je su yi musu roƙon Allah a can makka wanga duka kissa ne lokacin da suka tura mutum saba'in daga cikinsu akwai shugabansu ana kiransa ƙail bin anz da nu'aim bin hazzala da mursid bin sa'ad waɗannan mutane an tura su sun je su roƙi Allah subhanahu wata'ala a can garin makka kuma ana ganin suna daga cikin laraba wanda ake kira al'amaliqa wato auladu imliq an gane ko bin aulad bin sam bin nuh ƴaƴan imliq ne dan sam dan nuh sannan su amalikakin nan ana ganin su ne suka zauna a garin makka sannan kuma a wancan lokacin shugaban da yake zaune a garin makka na su larabawan na amalika ana kiransa muawiya bin bakr suka zo suka zamna wajen shi don saboda su yi wato addu'a a ɗauke musu wannan jarabawa da suka je ya saukar da su shi yana zama amma ba cikin garin makka ba yana wajen harami ya ba su abinci aka ciyar da su aka shayar da su giya saboda wannan lokaci ba wasu dokoki a akwai ba kamar yadda suke kawowa cikin tarihi sai suka manta suka zauna wata guda ba su je suka yi addu'a ba kamar yadda mutane manzo suke yin aika aika mutum ya je haramin makka yayi wata guda bai yi wata addu'a ba amma zaka ga kullun zai sanya gazna da hula ya dauki hoton shi saman whatsapp ya turo ma duniya ta gani har ya kare ke bai aikata wani abin a zo an ka gani ba to daga baya shi wannan muawiya bin bakr sai ya yi ƙoƙarin ya tunatar da su, to tun da a wancan lokacin suna da mata masu waƙe sai ya ce su saka abin da za su gane don kada su sa tsammanin ya ji nauyin zamansu, domin suna matsayin ‘yan uwansa kuma suna matsayin surukansa waɗanda sun ba shi aure. Lokacin da suka yi wannan waƙen suka yi alama jirwaye mai kamar wanka sai suka gano cewa to lalle sun aikata ɓanna sai suka zabura suka je bakin harami tare da shi wannan shugaban su ƙail an gane ko sai suka yi roƙo cewa Allah ya ɗauke musu. To, abinda su malaman tarihin suke cewa sai girgije ya bayyana, wato giragizai suka bayyana daban-daban, sai aka ce ya zaɓi guda, sai ya zaɓi baƙi. Kun san muka ga girgije ya yi baƙi, ai alamun mi, alamun kenan zai yi ruwa masu yawa. To, lokacin da ya zaɓi baƙin nan sai ya ja munadin mai kira yana kira na da munadin, yake cewa ikhtarta ramadan rimdidan, ikhtarta ka zaɓi ramadan muna iya cewa wato toka ko kuma habdi wani wuri ana cewa habdi wani wurin ana cewa toka wani wurin kuma ana cewa habdi ana cewa toka an hada su shine in an kai abinci bayan ice ya kone wuta ta mutu akwai wani alama ko saura na itace shi ake cewa ramad a cikin yaren larabci larabawa suna kiransa wato ramad sannan suna kiransa rimda sannan kuma suna kiransa armida dukkan wannan matsayin mufrad ne amma wato jam'in shi suna kiran shi armida kenan ikhtarta ramadan rimdidan ka zabi toka wadda take mai halakarwa ko halakakka la yatruku min adin ahada ba za ta bar daga adawa ba ko da mutum guda wala waladan wala walida ko da kuma mahaifi ko kuma wato dan da ya haifa to su suke cewa a cikin duk wannan kisa da nake kawo muku sai wannan girgijin sai ya je can a garin makka ya je can daga makka ya je can a garinsu inda suke a yaman to shi kenan sai suka ga baki sai suka sa tsammanin ruwa za a yi shi yasa suka ce haza aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha azabun ali suke cewa akwai wata mata da ake kira mumid wannan mata kin sai aka ga ta suma ko ta some to bayan ta falfado sai suka tambaye ta mi ta gani tace ta ga wata wato wuta tare da iska wanda iskan nan mazaje suna kore da wannan kenan kamar alamun wani abu da ta gani cikin mafarki ko kuma halaka ce take tare da shi an gane ko to wannan kissoshin za ku ga a can da mutane sun damu da waɗannan kissoshin in an ce mutum fir'auna yana wato kari da garwa saba'in na shayi sai a ce Allahu akbar babu sanadi babu hujja babu wani dalili to irin waɗannan kissoshin malaman tafsiri waɗansu suna kawo su to sai kayi hattara musamman matsayin mai bincike don yanzu mun shigo cikin duniyar da ba a karba abu sai ya zama to ingantacce shi yasa waɗannan masu kisoshin suka yi ta ɗauka hankali mutane suka yi ta daga baya ko da bincike na isnadi ya yi ƙarfi ya bayyana sai zama to mutane ba su ma iya saurara irin wannan wa'azi domin mi domin soki burutsu ya yi yawa malamai suke cewa wannan kissa ɗin idan aka kalle ta za a ga alamun babu gaskiya a cikinta domin cikin tarihi kamar yadda Muhammad al-Amin al-Shankiti ya bayyana da sauran malamai ya bayyana wannan a cikin al-Aqbun Nabir fil Majalis al-Shankiti wato littaf kasusuwan da nashi waɗanda aka mayar a littattafai yake cewa ya tabbata cewa lokacin da Allah ya ruwan tsufana an gane ko ka'aba da duk abin da ke bayar ke sama ruwa an wato nutsar da shi kenan kuma ka'aban nan babu wanda ya gina ta sai wa sai annabi ibrahim domin shine Allah ya nuna ma wurin wa iz bawwa'na li ibrahim makana albayti alla tushrik bi shay'a to sannan kuma su amalika din yana yiwa a ce sun zamna makka to amma kuma amalika na asali sun riga sun wuce ba su ne farkon wanda ya fara zama a makka ba kabila ta larabawa da ta fara zama a makka zamanin annabi ibrahim ita ce kabila ta jurham jurham kabila ce ake kira jurham to waɗansu malamai suka ce a'a tana yi wasu waɗancan sun kare waɗanda suka fara zama makka amma an samu waɗansu amalika da ake ce ma amalika amma su bayan jurham kin suka zo domin hadisi wanda asar wanda ke cikin wato abin nan hadisi wanda ke cikin sahihul bukhari na ibnu abbas ya nuna cewa jurham su ne suka zo suka samu hajar uwar annabi isma'il abin da ke nuna cewa waɗannan abubuwan ba gaskiya ba ne domin su amalika suna daga cikin al'arabu alba'ida laraba wanda sun rige sun rige sun wuce tun da lokaci mai tsawo daga cikinsu akwai adawa daga cikinsu akwai kabila ta jurham daga cikinsu akwai kabila ta samud daga cikinsu akwai kabila ta umaim daga cikinsu akwai kabila ta abil daga cikinsu akwai kabila ta jadis daga cikinsu akwai kabila ta tasmun an gane ko sannan kuma akwai kabila ta waba tasm kakka ga tasmun cikin littafin tarihi kace tasimim a'a sunan wata kabila ne da ta wuce daga cikin kabilolin larabawa kenan wannan shi ne abin da ya fi zama mafi inganci cewa waɗancan sun riga sun wuce to kenan idan muka duba su wannan kabila kin waɗanda suka zamna a malika aka ce jurham da suka zo su suka mamaye wannan wurin tare da shugabansu mudad bin amr al-jurhami su kuma jurham su ne suka aurar da aurar da ko suka bayar da aure ga annabi isma'il tunda sun zamna wato shi mudad bin amr shi ya bada yarsa wato wasu malaman tarihi sun ce sunanta rahla waɗansu kuma malaman tarihi sun ce sunanta ra'la da ainun mafi yawancin irin waɗannan sunaye na tarihi zaka iske tunda ba na larabci bane kuma ko na larabci ne larabawan sun riga sun gushe samun sanin yadda sunan yake da wasali wani lokaci ana samun sabani to su kuma waɗannan ko da suka yi girman kai sai Allah turo musu khuza'a khuza'a ita zo ta mallaki wurin kamar da littafan tarihi suke faɗa an gane ko su waɗannan khuza'a ana ganin daga cikin su Amr bin Luhay bin Qam'a ya fito wanda shi ne kawo ibada ta shirka a kasashen Larabawa amma zance mafi inganci cewa sun zamna a Malika waɗannan Amalika sun zamna ne bayan mi bayan an samu ruwa a Makka shi ne zance mafi inganci in dai amalika ne waɗanda suke sun rayu ba waɗancan da suka kare ba sosai dai bayan ruwa don kafin ruwan babu wanda yake zama a wannan wurin annabi ibrahim da ya aji hajar babu kowa a wannan wurin ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma abin da ke nuna wannan kissa kin ba gaskiya bace an gane ko dalili kuma su adawa sun halaka lokaci mai tsawo an gane ko kafin annabi ibrahim ya zo a makka kaga wannan yake nuna maka cewa kenan zance a ce sun turo mutum su ko shi ko annabi Ibrahim shi ya kafa garin Makka to shi ya kafa garin Makka su ko dantsan sun wuce da lokaci mai tsawo to ya an kai a ce kuma a'a sun zo har sun turo mutum ya zo lokacin da babu gari babu Ka'aba din kaga shi yasa littafan tarihi wani lokaci da Alqur'ani da hadisai ana iya nakade su a gano gaske su ko ba gaske su bace abu na biyu an gane ko sai cewa lokacin da za a halakar da su an jaila an tseratar da shi ta yaya aka tseratar da shi domin abin ne wanda mutum zai iya yin tambaya waɗansu malamai suka ce lokacin da Allah zai halakar da annabi Hud cikin tarihin da suka yi cewa an umurce shi ya yi hijira a Makka sai ya je Makka ya mutu a can sannan kabarinsa yana a Hajar wannan ba gaskiya ba ne e ɗaya daga cikin manya manyan malaman tafsiri wanda ake kira Ibn Ashur ya ce ahsibu la ahsibu hadha sabitan ba na tunanin cewa wannan magana da suka faɗa za ta iya zamantowa gaskiya domin mi li anna makkata banaha ibrahim domin makka Ibrahim ya gina ta wa zahirul Qur'ani fi surati Hud abinda Qur'ani yake bayyanawa a zahirin sa qarara anna baina adin wa Ibrahim zamanan tawila tsakanin ad da Ibrahim akwai lokaci mai tsawo li'annahu haka an shu'aibin domin ya kawo daga shu'aibu qaulahu inda Allah subhanahu wataala ka magana annabi shu'aib wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد mutanen lutu bus kasanto suna nesa gare ku ba yace abinda ake nufi wal muradu wato bu'du zaman kina ana nufin bi nisan lokaci li anna al amkina li anna amkinatal jami' mutaqariba domin wuraren su ba su da nisa to in an ce ko sun wuce da lokaci mai nisa ya za a ce shi ko lutu wa kana lutu fi zaman ibrahim annabi lutu da anka ce wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id shina mi shina zamani annabi ibrahima su ko adawa wannan lokaci sun jima da wucewa ya za yi kuma a ce annabi hudu wannan lokacin ga lokacin da babu gari a maka kuma ya je a can kaga kana iya naqdikin wato asar ta hanyar isharar da alqur'ani zai yi ka gane cewa abin da aka faɗa ba gaskiya bane kaga rawi ya ce yayo riwaya ga wani shi ko wannan ya rayu shekara ta 800 wannan ya shara shi ta shekara 1000 ya za yi kai riwaya gare shi kaga hankali ba zai karɓi wannan ba ina fata an fahimce ni to dan haka dai ibnu ashur ya ce fal'aula Allah yi ayyana kaifiyata in ja'ihud abin da ya fi kada ka faɗi yadda Allah ya tsirtar da shi inda babu ayoyi ƙarara babu hadisai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal azhar ya ce kuma abin da ya fi zama kusa an gane ko annaha um annahu umira bil hijra an umurce shi ya hijira ila makanin ba'id ya bar wannan wuri anil azab daga azaba kenan lokacin da za a halakar da su aka ce mai ya fita wa ruwiya sigatu tamrid wajen malaman hadisi ruwiya yana yiwa an aliyun an ruwaito daga aliyun an gane ko anna qabra hud bi hadramaut kabarin shi yana hadramaut na hadara ana nufin ya halarto maut mutuwa hadara maut mutuwa ta halarto to sai aka sanya ma wuri ko yanki to kaga wanga wuri akwai hatsari a ce wurin da aka ce mutuwa ta halarto kuma ka je ka zauna a wannan wuri har yanzu akwai su wannan garin hadramaut cikin abin nan a ƙasar yaman shi da suke cewa al-murakkab al-majzi an gane ko kamar garin kwandi akwai nuri da ake cewa kwanan mutuwa to kaga da an ce mata kwanan mutuwa zama wannan wuri akwai hatsari ina fata an fahimce ni akwai wani malami mai tafsiri a kwanni ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ana kiransa Ismail malam Ismaila wanda yake cewa to duk wanda ya kamata ya ji tsoron mutuwa bai kai ga dan kwanan mutuwa ba a kwanni domin ita kwanan mutuwa ce kidan ku ya kamata a ce ka ji tsoron mutuwa ka san ba nesa kake ba to wannan muna kawo shi ne saboda waɗansu in ba su ji an kawo waɗannan kistoshin ba za su zo su kwaso su su zaka su yi taima mutane bayanin abubuwan da babu su a'a su waɗannan kissoshin malamai suka ce kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kada a ƙaryata ahlul kitabi kada a gaskata su an gane ko idan aya ta alqur'ani ta zo da abu in ya zo cikin littafin su za mu gaskata alqur'ani mu gane kuma cewa wannan gaskiya ne don ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi idan kuma suka faɗi wani abu ya zamanto alkur'ani ya saba wato ya abin da yazo cikin alkur'ani ya saba ma abin da a cikin littattafan su sai mu watsar da shi domin shi alkur'ani haƙiƙi ne mutawatir ne waɗancan kuma yuharrifuna alkalima shine daga cikin abin da aka canza idan ba mu samu aya ta alkur'ani ba ko kuma ba mu samu hadisi ingantacce ba wanda ya karyata ko ya gaskata sai mu bar shi min babil ba kawai ana iya ɗaukar waɗansu abubuwa na tarihi tana yiwa su zan gaskiya tana yiwa su zan ba gaskiya ba kenan su waɗannan mutanen ya za a iya samu sauran tarihin su tana yiwa waɗanda Allah ya tsere tare da annabi Nuhu suna iya bada labari daga nan sai a ruwaito labarin a ruwaito labarin amma su ba za su bada labarin ba don su an halakar da su ina fata an fahimci don haka sannan za mu tsayawa matsayi na tsakatsakiya Allah ya gane da mu fa'anjainahu, Allah ce, To sai muka tseratar da shi shiwa, shi annabi hudu, wallazi na ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ma'ana na alma'iyyar imaniya sun yi imani da abin da ya zo da shi ba, wai ana nufin waɗanda kawai suna tare da shi ba. Kasancewar ka tare da shi kuna aiki gona, ko kuma kasancewar matarsa tana tare da shi a cikin gida, ko ko kasancewar ‘ya'yansa suna tare da shi, idan ba su yi imani ba, ba za su shiga aljanna ba. Duk da haka kuma shi alkur'ani ya kawo annabi Nuhu ya ce wallazi na ma'ahu to shi annabi Nuhu an gano cewa matar shi bata yi imani ba ko ba haka ba kamar yadda muka kawo ayoyi daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin dan sa kuma bai bi shi ba shi ba kafiri ne Allah ya faɗa wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin amma shi hudu nassi bai nuna cewa ba matarsa ba ta yi imani da shi ba nassi bai nuna cewa ƴaƴansa ba su yi imani da shi ba sai mu ce wallazina ma'ahu to yana yiwa tunda ba al-nassi bai tabbatar da ba su ciki ba kenan suna tare da shi an tseratar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi bi rahmatin minna in ji Allah saboda wata rahama ta musamman nukira litta'zim an kawo ta nakira don ta'zim akwai wani ɗalibi a ƙasar libya ya yi bincike a kulliyatu da'awar islamiyya ya rubuta doktora kan balagatu tankir na kira kawai ya rubuta doktora cikinta hikimar da take ɗauke da ita mi yasa ake kaza ko ake kaza balagatu taqdim wa ta'khir kuma ana yin balaga ta taqdim wa ta'khir balagatu ta'rif bincike ne mai yawa wanda ɗalibai za su iya yi in bambanta unwanin abin nan nashi ba da ko dai wani lokaci zaka iske unwani kin tana yawa yana da ƙari ko wani abu ko abin da ya kama da haka ko dai balagatu tankir ko balagatu taqdim wa ta'khir Allah ce wa qata'na dabira alladhina kadzabu bi ayatina sai muka yanke bayan waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu fi'ili na qata'a yana nufin yankewa wani lokaci ana nufin a yanke abin da kake gani wani lokaci kuma abin da baka gani an gane ko yanzu an ce alaka ta yanke tsakanin wane da wane ai ba wani abin nan sizo aka zo da shi ba ko ba haka ba aka yanke ko wani takobi ko wata reza ko wata yuka a'a ana nufin yankewa ce ma'anawiyya qata'a yaqta'u min babi fataha yaftahu dabira baya wato aslin shi ismul fa'il ne wato min dabara yadburu idza jaa ba'dahu idan yazo bayan sa domin da an sifanta kamar yadda in mutane suka jera wannan na bayan wannan wannan na bayan wannan to haka ne aka sifanta ɗa yana bayan mahaifinsa domin su ne khalifofi bayansu galiban ma uba shi yake mutuwa sannan ɗan ɗa ya zo bayansa to ya anka ce qata'na dabira mun yanke bayansu an gane ko malamai suka ce istusilu ma'ana an hallakar da su gaba ɗai asalin istasala al-asl shine asalin abu tushensa istasala wato mubalaga ne ya cirki abu tun daga asalinsa shine da Hausa ake cewa ya zumbuce shi ma'ana bai bar bai bar masa komi ba an gane ko kina an halaka iyaye an halaka yaya kina an kare da bayan su wa qata'na dabiral ladina kadzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin mu a cikin an'am sai ya kawo shi ba tare da ya kawo fa'ilin ba yace fa quti'a dabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin quti'a an yanke dabiru nan ya zama to naibu anil fa'il nan ko sai Allah ce qata'na musu Allah an gane ko qata'na tan ya kalli ba wata kima gare su ba ba a hankalta ba suna da wata kima ba shi yasa ba a kawo waye halakar da su ba nan ko an kalli cewa a halakar da aka yi musu ya kamata a faɗi azizun muktadir wanda ya halakar da su mai ƙarhi ne dabiran ladina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyatar da ayoyinmu su waye su me yasa ba a ce ba wa qata'na dabira wato abin nan ba ad ai adawa ne ko tunda an ce wa ila adin akhahum huda to me yasa ba a ce wa qata'na dabira adin ba sai an ka ce alladina kazzabu bi ayatina nan saboda a nuna maka dalilin da yasa Allah ya halakar da su ba dan suna adawa ba ba dan suna zamne a ƙasar Yaman ba ba dan suna kaza ba wannan bai da muhimmanci ga Allah abin da yake da muhimmanci ga ubangiji shine aikin ka in kai na kwarai man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun qata'na dabira alladhina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda wato suka ƙaryatar da ayoyinmu nan ba a faɗi da aka halakar da su ba amma Allah subhanahu wata'ala yayi bayani a cikin sura wato qata'a shi yana nufin an yanke amma mujmal ne ya aka halakar da su ayoyi sun yi bayani a cikin surori daban-daban daga ciki akwai suratu zariyat wa fi adin iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramin an tura musu iska al-aqim malaman tafsiri suke cewa in ka ga arrihu cikin Qur'ani musamman a riwaya ta Hafs to ba wurin kware bane domin asalin iska wanda ya dauke da rahama arriyahu ne in ka ga arrihu ya zo wajen rahama to ko dai ya zamanto an yi masa sifa wajaraina bihim birihin tayyibatin ko kuma ya zamanto alkin nan jinsiya ne ta nufin jinsin iska amma in iskan nan ta zamanto dai to ta halaka ce iz arsalna alaihim rih al'aqim bakarariya wadda ba ta haihuwa kasan ko mutum in bai da haihuwa to bai cancanci wato a bashi shugabanci ba dan mi dan bai tausayin mutane wanda duk bai da da to shi ai dan ya jagoranci mutane zai iya halakar da mutane amma in shina da zai iya jin abin da mutane suke ji ina fata an fahimce ni ana babu labarin wani ɗalibi da ya ya samu tabo hankali a Sudan to shikenan sai zo iske shugaban ɗalibai ɗan Niger dan dan Niger ne sai ce ga Allah ya bashi salula yana son ya sa credit ko credit sai ya kira ko da ya je da salula a bakin jami'a kawai sai sayar da ita a sai aka ce ma shugaba ɗalibai ga salula ka ana ciniki ko da ya zo har ya sayar har ya fara kashin kuɗi amma ba a san dalili ba ashe lokacin hauka ya fara samun tabin hankali tabin hankali shikenan sai aka ba su kuɗin su aka karɓo salula aka cika musu abin da ya taba to sai aka ce kai wani ya za a yi kaje ka sayar da salulan mutane yace dan ku ji ni ma irin abin da nake ji ni dan haka dai Allah ya faɗa kuma a cikin suratul ahqaf falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih allati rihun fiha azabun alim rihun iska ce fiha azabun alim akwai azaba mai radadi a cikin ta tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kulli shay duk abinda sai yi karo da shi za ta yi ragaraga da shi ina fata an fahimce ni dalili kuma sun yi fito na fito da Allah fa sun ce Allah subhanahu wataala ya faɗa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa ka cika damu mu wai wane ne wai wanda kake faɗan Allah nan wane na isa ya gaba da gaba da mu shi yasa Allah subhanahu wataala ya halakar da su da mi da abin da yake da ƙarfi shine abin iska wanda za ta nuna musu su ba kowa bane Allah ya faɗi kuma wato abin nan yadda aka halakar da su a cikin suratul haqa fa amma samud fa uhliku bi taghiya wa amma ad fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya kafin mu zo karshen wannan aya nukta guda tayi mu da tayi mu da saura shine cewa akwai abin da malaman tafsiri suke kira ilmul munasaba ilmul munasaba ka riki ilmul munasaba kala biyu ne wato da aka yi bincike rubutun da aka yi sai aka gano akwai ilmul munasaba al-lafzi akwai ilmul munasaba al-ma'nawi ka rike wannan da kyau sannan kuma sai malamai suka yi bincike suka yi rubutu akwai al-mu'allafat at-ta'siliyya akwai al-mu'allafat at-tatbiqiyya almu'allafat at-ta'siliya an yi rubuce rubuce ne wanda yake nuna maka ka'idodin yadda zaka gane munasaba tsakanin aya da aya da kalima da kalima at-tatbiqiyya akwai wani babban malami ina ganin Umar Bazmul ne yayi littafi akan mu'allafat wato yayi littafi ta'sili tatbiqiyya kuma yadda za a bi a baka ka'idodin kuma a aikata a aikace ka gani kamar yadda imamu al-biqai yayi dashi nuzamud durar fi fi tanasub bayna al-ayati was-suwar da kuma malaman da suke kula da balaga ta al-qur'ani za su nuna maka tsakanin aya kaza da kaza akwai munasaba ko ta jirantawa ko ko ta abin nan to wannan ilimin yana da muhimmanci zan dan baku misalai da suke shigo min a yanzu na farko shine cewa Allah subhanahu wataala ya faɗi kafirai sun watsar da littafin Allah an gane ko ahlul kitabi an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya faɗa walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun kaga nan an ce nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim suna kafirai suka yi wannan aikin a kiyama Allah subhanahu wata'ala ya ce فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره لأنه نبذ كتاب الله وراء ظهره المناسبة المأوات اللفظية سنوكما ما لم يسكي تيوا daga cikin kuma munasabat fir'auna yayi tinkaho da mi da ruwa Allah ya faɗa a cikin suratul zukhruf ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون بايتن قهو دروا با سي فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم دروا نن دا يتن قهو دسو الله يحلك دسو ina fatan kuna fahimta ta almunasaba kenan daga ciki annabi Musa ya shiga cikin ruwa bai da ƙarfi ko guda bai ba san inda yake ba bai iya ba kansa kariya ko ba haka ba Allah ya ce ma mahaifiyarsa ta sanya shi a cikin teku ko ta samu dan attabut shine wato dan akwati Allah subhanahu wataala ya faɗa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin to haka kuma fir'auna shi ko ya shiga ruwa da ƙarfinsa balma ranar da ya fita ya fita ne da iya runduna har ya karo rundunar da ba ta shi ba domin mi ya faɗi cewa bani isra'ila sun gudu a tattaro mutane fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna haula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana lahadirun ko lahadirun wa inna lajmi'un hadirun ko hadirun shikenan duk ya gama da ya zo cikin ruwa sai ya halaka shine annabi Musa munasaba ya shiga cikin ruwa ba tare da yana iya ba kansa kariya ba da mi da ƙarfin Allah ya fita fir'auna ya zo da ƙarfinsa da rundunarsa ya halaka a cikin ruwa kenan in kana son ka samu ƙarfi ka nemi ƙarfi a wajen Allah subhanahu wata'ala man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma daga cikin munasaba wanda malamai suke bayarwa shine cewa su adawa sun yi mi sun yi aiki da sun nuna suna da tsananin ƙarfi sun ce man ashaddu minna quwwa ba suna nuna suna da ƙarfi ba to shikenan sun ketare iyakokin Allah sun yi utuwi sun yi tsagawa da girman kai to sai Allah subhanahu wataala tura musu abin da yake da ƙarfi iska saboda a buga ƙarfi da ƙarfi ina fatan kuna fahimta ta shesa su sai aka halaka su da mi da iska fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum azab alkhizi fil hayati dunya wal azab alakhirati akhza wa hum la yunsarun haka samudawa Allah ce fa amma samudu fa uhliku bi taghiyah an gane ko bi tsagiya tsagiya ita ce tsawa wadda ta halakar da su mai karfi wadda ta fi karfin dan adam saboda mi saboda tsagawu sun yi mi sun yi wato ta'addanci sun ketare iyaka sai aka turo musu abin da ke iya ketare musu iyaka ya kare da su wannan almunasaba al-lafziyya ko ko almunasaba al-ma'nawiyya dan haka yana da kyau dai imamu fakhruddin razi kamar yadda ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake faɗa an halakar da mutane daban-daban a cikin suratul suratul zariyat mutanen annabi nuhu an halakar da su da ruwa ko ba haka ba mutanen adawa an halakar da su da iska abin nan وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة سوكو أن هلكت دسو الصائقة آوة ودن أنا غنين دقا سمنا أكي موس ملائكي يكوة هلكت دسو an gane ko to sai yake cewa imamu fakhruddin razi ya ce cikin munasaba a wannan wurin abinda dan adam bai iya rayuwa sai da shi da shi Allah yake harkar da shi iska muna iya rayuwa babu iska amma ya Allah turo guguwa sai ta kata kata da kai dan adam bai iya rayuwa bai ji sai da sauti an kawo ƙara ta zo ta ƙare da kai ina fatan kuna fahimta ta dan adam bai iya rayuwa sai da ruwa kuma an kawo ruwa kuma sun halakar da mutanen mu mutanen annabi Nuh alaihi salam dan haka babu abin da Allah subhanahu wataala wutar da ma muke amfani da ita ana iya halakar da kai da ita domin mi kana amfanuwa da ita balle a wannan lokacin da kamfunna da gidajen wuta da kuma abubuwan da ake amfani da karfe da wuta kuma wutan nan tana iya zamantowa halin sanadiyar halakarka dan haka dai wannan a gurguje ɗan uwa shi ake kira ilmul munasaba ka gane munasaba tsakanin aya da aya farkon sura da ƙarshen sura tsakanin wani abu da aka faɗa ma'anarsa da irin yadda ya zo yadda an ka ce wani ya aikata kaza ko ko sai wata munasaba ta zo sai ka iske za ka iya samun ma'anoni masu dama Allah ya taimake mu wa ma kanu mu'minin Allah ya kasance Allah ya ce su kasance mu'minnai ba nan muka ce na'i an ce wa ma kanu tun can da ba su taba kasancewa mu'minnai ba amini Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin Al-Azmun Nabi daga cikin hujjojin da ya bayar cewa Annabi Ibrahim bai taba shirka ba domin Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba to amma wannan in an ce an kore ba shi ke nuna in an samu wani dalili ba wanda ya nuna abin ana iya taksishin shi za a iya taksishin shi domin an ce wa ma kana ba su taba kasancewa ba to anan wannan fasara ba za su tafi ba wa ma kanu mu'minina ba su taba kasancewa mu'minnai ba a'a cikin waɗansu ahwal daga ciki lokacin da suke cikin alamun zar suna cikin cikin annabi adam suna muminansu domin Allah ya faɗa ƙarara a cikin suratul a'raf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu eh qalu bala ko qalu bale sai sa malam bahaushe sai cirke wannan kalma sai mai tsaye abinda ake nufi wai kalubalen ka wai kai a gani kalubale wato qira'a ta warsh da kuma hamzar imam al-kisai da suke da wato riwaya suke da imala sannan kuma hadisi ya tabbata da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato abin da cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisi ne na abu huraira ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra kaga kowane za a haife shi akan mi akan fitra ina fatan kuna fahimta ta to sannan wannan fitra rikin nan imani take nihi fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha to kaga waɗannan lokutan sun kasance akan imani amma daga baya ne za a cewa wa ma kanu mu'minin bu su kasance mu'minne ba in ba cikin waɗancan halayen da sun kasance ba ni da yawan abin da ya bayyana gare ni kinan wallahu a'lam Allah musu Allah ce
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم malaman tafsiri suna da wani abu da suke kira adatul qur'an ko kulliyatul qur'an ka'idodin da alqur'ani yake tafiya akan su ko almustalahatil qur'aniyya ma'ana ka san da cewa qur'ani yana da wata al'ada wanda ya saba mai yaren larabci wani lokaci akan haka yake tafiya rashin sanin wannan zai afka ka cikin bala'i mai yawa ka je ka fasara alqur'ani ba daidai ba ka halaka shine suke cewa alqur'ani ƙa'ida mafi yawanci in zai tsaro ƙisoshin mutane da al'ummomi yana hankalta ma lokacin da suka rayu. Mutanen annabi Nuhu sun rayu gabanin adawa, ko ba haka ba, shi yasa ce waskuru idda alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Su ko samudawa ina fata su ko adawa sun rayu kafin samudawa domin ya ce waskuru idda alakum khulafa'a min ba'di adi to galiban ma qur'anin yana kawo haka amma akwai lokacin da yake saba ma wannan to kuma sai shi maka ishara wani lokaci kaga da ya kawo kisoshin kissa annabi ibrahim a cikin suratul anbiya da yazo wajen annabi nuhu sai ce wa nuhan idnada ay min qablu min qablu ibrahim kenan dan ka gane a isharar da maka wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl sai ya nuna maka cewa to in ba wato kissa ba haka take ba wato bai jeranto su ba amma bare ya maka isharar dalilin da yasa wato waɗannan sun gabaci wannan ma'ana alamar da zaka ganewa wannan ka'ida ce akwai wani yayi kulliyat wato zaka ce ka'idodi na alqur'ani wa ila samuda Allah ce mun tura zuwa ga samudawa akhahum dan uwansu salihan wanda yake salih kalma ta salih tana nufin mutun nagari amma nan salih alam ne ana nufin shine wato dan uwansu da ake kira salih kalma ta samud malamai munan da Hausa in an cewa ne ba samudi na ba na nufin wato katu maji karfi ko sai a ce wadancan samudawa na na karshen mu to ka samu da wannan nakarsun nan naku sai kai hattara da su kalima ta samud wani lokaci a cikin alqur'ani an gane ko za ta iya zakkuwa da tanwini ma'ana tana da tanwini wasali biyu fathataini ko kasrataini ko dammataini a cikin halin da ta zo misali sannan wani lokaci ba ta ɗauka shi kaga ila harful jarri ne ya kamata a ce ila samudi ga mai jin larabci ka san wani ɗalibin ilimi yana koyon larabci ne ce a an ce to ila harful jarri kuma na ga an ce samuda a nan akwai wasu ka'idodin da baka sani ba za a baka ne kaɗan kaɗan harful jarri sai a ce maka guda shida cikin nahawul wadhi kana nan sai a ce ma takwas in ka ce gaba sai a ce ma goma in ka ce gaba sai a ce ma ashirin da ɗaya saboda in an baka ashirin da ɗaya lokaci guda ba za ka iya fahimtar su ba shi yasa kasancewar mutum karamin ɗalibi yana kuskurantar da malamai akwai hatsari sun san abin da baka sani ba bari har in ka kewaye sani ko ka tambaya sun baka amsa in ka gane kuskure sannan ka gane kuskure kuma ko ka gane kuskuren malamai ba tallaza kai da shi baka zan malami a'a in gaskiya kai don Allah kake yi ka je ka ga malamin nan ku tattauna da shi ko ka rubuta masa wasiƙa amma ba wai kuskuren da ka je aikata ba kawai zaka shiga gidan radio da gidan TV don saboda a ce ka gane kuskuren malam wani don ka zan malami wannan ba malamta bace ba a zama malami don nuna kuskuren malamai a karatu ake yi a karantar da al'umma sai a zan malami tare da taimakon Allah Da haka Imam Al-A'mash ɗaya daga cikin ƙurra'u shadda shi ya karanta wa ila samudin nan ya zamanto ba mamnu'un min as-sarfi bane amma qira'a ce da take shadda amma hatta da qira'o'i ingantattu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci suna iya zakuwa da tanwini kafin wannan ma wa qata'na dabira alladhina kadzabu bi ayatina akwai mas'ala mai muhimmanci ban faɗe ta ba amma ba yawa gare ta ba ku yi hakuri shine cewa nan Allah ya ce ya halakar da adawa wadan bi adawa ne adawan nan ba kala guda bane adawa ne na farko wa annahu ahlaka adan ula ko adal lula wa samud fa ma abqa da haka sai ka bambanta tsakanin adawan da ake magana wa ila samud sai malamai suka ce in ta zo da tanwini ba mamnu'un min as-sarf bace kuma wani lokacin tana zuwa da shi har cikin kira'o'i ingantattu amma a nan dukkan ƙurra'ul ashra su karanta ba saɓanin haka misali a cikin suratu hud ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud imamu hafs wa imamu hamza wa imamu yaqub sun karanta ala inna samuda kina ya zama to mamnu'un min as-sarf amma sauran sun karanta ala inna samudan kafaru rabbahum kaga nan ba mamnu'un min as-sarf bane ina fata an fahimce ni misali kuma ala bu'dan li samud nan kuma imamul kisa'i shi ya karanta da tanwini sauran kuma sun karanta ala bu'dan li samud babu tanwini to amma nan ba za ka iya ganewa ba in ba makarantar alqur'ani kace ba domin da tsayawa akan fatha da tsayawa akan kasrataini duk ɗaya ne babu bambanci sai in za a hada ne ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud in ka tsaya malamai ilmul qira'at masu wayo sai su ce hada wannan aya da waccan nan na za a gane cewa to yanzu za ka yi daidai kaga in ka ce ala bu'dan li samudin wa laqad ja'at an san qira'at da kake yi ita ce qira'at al-imam al-kisai ala bu'dan li samuda wa laqad ja'at kina sauran qurra malamai suke cewa sannan kuma kalima ta saba ita ma wani lokaci za ta zo da tanwini a cikin alqur'ani wani lokacin za ta zo ba da tanwini ba waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin ko kuma waji'tuka min saba'a bi naba'in yaqin abu amr ibn al-ala da al'imamu albazzi ɗaya daga cikin ruwatu na ibnu kasir ya karanta bal ma imamu ƙumbul wanda yake yayo riwaya ga ibnu kasir shi da sukuni ya karanta waje ituka min saba bi na ba'in yaqin kuma fil wasli wal waqfi ko zai tsaya ko zai wuce sukuni zai yi mata wannan zamu zo da bayani kamar kuma qira'a a cikin suratu wato saba wanda ma ta zo laqad kana li saba'in fi maskanihim aya imamu amu amr ibn al ala da kuma imamu al bazzi sun karanta laqad kana li saba'a fi maskanihim aya sannan imamu kumbul ya karanta laqad kana li saba fi maskanihim aya kuma bai tsaya ba ina fata ana fahimta ta to yanzu ya zamu yi da wadannan qira'at yaya taujihin su yake an gane ko abu ne wanda yake mai muhimmanci fi maskanihim aya imamu hafs da imamu hamza sun karanta haka fi maskinihim aya imamu al-kisa'i da imamu khalaf sun karanta an ce wata qira'a wato luga ce ta kasar yaman duk da ka'ida maskane kamata zo a lugance amma tunda qur'ani ya zo da shi tabbas akwai shi masakinihim sauran qurra tare da ka'idodin su da usulikin su da lokacin da mutum zai karanta anan abin da nake so in ce in ka ji wannan kalima ta zo da tanwini ta koma sunan kabila wato ta koma sunan kakan kabila kenan in an ka ce samudan ana nufin kakan kabila sunan mutumin ne an gane ko saba in an ka ce saba'in an kai masa tanwini yana nufin wurin da suke rayuwa hayy domin ko ya zan sunan mutum ko ya zan sunan wurin da suke zama duk da yake alam ne amma ba mu'annas bane babu illa guda biyu amma idan aka ce samuda aka kawo shi ba tare da mi ba ba tare da ya zama to mamnu'un min sarfi domin wa ila samudi ya kamata a ce ko ba haka ba kuma sai an mai fatha shi yasa ibnu malik cikin alfiya yake cewa wajurra bil fathati ma wato wajurra bil fathati ma lam yansarif ma la yansarif ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجرة أن يجرى بالفتحة da fatha fatha an kame su a wurin jarra ma la yansarif abin da yake mamnu'un min sarfi kenan in kaga an kawo shi ila samuda a matsayin mamnu'un min sarfi illa biyu ne lil alamiyya ya zamanto alam na kabila wat ta'nis kuma ismul qabila muannas ne shi yasa aka kawo shi wa ila samuda wannan bahasi ne wanda akwai ɗaliban ilimi suke amfaruwa da shi dole za mu ɗan rinka tattaɓa su saboda matsaloli na ilimi ba za a bar su wuce haka nan ba wa ila samuda mun tura zuwa ga samudawa akhahum dan uwansu na ana nufin ba dan uwansu na kasancewa shi mutum ba ba dan uwansu ba na kasancewa shi ya taso cikin su yana da kanne da yayu da iyaye a'a dan uwansu na abinda ake nufi akhahum dan uwansu na kasancewa shi dan adam afwan ko kuma dan uwan shi na ya taso daga cikin su ba wai ana rufin ɗan uwantaka ta addini ba domin sai waɗanda suka yi imani da shi yake ɗan uwansu na imani mun fahimci wannan da kyau ko akhahum salihah dan uwansu salih qala yace da su ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayru ba ku da wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah subhanahu wataala ba Imam al-Kisa'i da Imam Abu Ja'far sun karanta malakum min ilahin ghayri mun taba bayanin wannan a larabce menene mafitarsa ya ce musu ba ku da abin bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wataala ba ibada kuma ba ta tabbata sai akwai tauhidi sai akwai mutaba'a sai akwai tauhidi duk abin da mutum zai aikata in dai babu tauhidi wannan abin Allah ba zai karbe shi ba ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين إن أنك سامو توحيد الألوهية توحيد الألوهية توحيد الربوبية an gane ko tauhidul asma wa sifat malamai suka ce wanda su kai tawili su waɗannan ba za a kafirtar da su ba amma za a ɗauke su yan bid'a in ba mutum ya nuna sunayen Allah babu su ba kuma ƙarshe nuna babu Allah to wannan ba za a kafirtar da shi ba wannan ba hasili mai tsawo amma sai kuma almutaba'a almutaba'a shine kai irin yadda sunna ta zo da shi yadda sunna kuma shine ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير abinda an ka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma tabbas haka ne min qaulin maganar da ya faɗa wanda ba ta keɓance shi kadai ba ta keɓanta ta hada al'umma aw qaulin min fi'lin ko aiki aw qaulin ko magana aw taqrir ko ko yaga ana yi yabbari ko ko labari ya zo a zamanin sa ana yi bai yi magana ba malaman usulul fiqh su suke faɗan wannan da su da malaman fiqh amma malaman hadisi su ce au sifa ko kuma sifa domin su suna karatun hatta da sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda su ko malaman fiqh abin da ke da alaka da aiki ne shi yasa ba su ce ba au sifa Sheikh Ibn Usaymin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu aljami yake cewa mutaba'a tana da sharuɗa guda shida na farko as-sababu dalili dalili wato irin dalilin da ya zo cikin sunna shi zaka aiki da shi ruwa sun wato an rasa ruwa ko ba haka ba sai kuka je kuka yi mi kuka yi sallah salatul istisqa kun ga sababin ku ya dace da sababin sunna dalilin da yasa kuka kuka je neman ruwa na biyu yace aljins shine jinsin da sunna ta faɗa to shi ma ka yi shi an ce a lokacin da za a zakatul fitr za a fitar da sa'an a fitar da abinci kenan ta'am to ya kamata ka fitar da abinci na uku azzaman lokaci lokacin azhar in yayi ayita kenan bai dace kai lokacin sallar azhar ba ba lokacin ta ba wal makan ka kiyaye wuri ina fata an fince ni wurin da aka ce za a ibada ka je can kai ibadan nan ba kai ta inda kake bukata ba wal miqdar da gwargwado an ce ayi sallar azhar raka'a hudu kace ka yau fa ina jin karfi kamar yan abin nan masu alkarkin nan masu cin karfi an ci tiyawa ki sai a ce ka yau raka'a takwas sai kamata ayi a to ba haka ba haka ake ibada ba wal kayfiyya da yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata irin yadda yi din haka zaka yadda ruku'i haka zaka ruku'i yadda taso haka zaka tasowa to wannan magana tana kumshe da waɗansu abubuwa da ya kamata ɗaliban ilimi su fahimta shine ibada tana da ibada mutlaqa tana da ibada muqayyada in an ce mutlaqa ita ce wanda an ka sake sakiwa wai ka yi iya abin da za ka iyawa ya ayyuhan lazina amanu zkurullaha zikran kasira akwai muqayyada wanda aka ce bayan sallah za ka yi 33 33 33 ka rufe da 100 ko ba haka ba to anan idan muka dauki sabab sallar da an ka sanya mata sababi sai ta roƙon ruwa to ita ce ake keɓe ma nafila mutlaqa duk lokacin da ka tashi za ka yi ta ba tare da sai ka hankalta ma sababi ba sannan kuma jinsi nan malamai da ake cewa za a fitar da abinci tunda shi shaykh ya bada misali da wannan yake nuna cewa bai dace ba a ce mutun ya bada kuɗi a zakatul fitri saboda sunna ta ce sa'an min tamrin ko min sha'ir ko abin da yazo da haka to waɗansu malaman hanafiya su sun saba ma wannan an gane ko ko mu ce sun ƙara wani abu saman wannan ba mu sun yi magana sabani saboda mi saboda su sun kalli abin da ake kira al maqasid shar'iyya yanzu a garin a kasashen turai inda babu musulmi idan ka dauko abinci kace ka ba wani zakatul fitr da zaka zaka samu wanda zai karba ba zaka samu ba to kenan yanzu wajibin ka ne in kana so sai ka turo ta a kasashen mu to in ko zaka turo ta ka san dai ka ka turo shinkafa daga kasar Faransa abu ne wanda bai taba yiwa ba an gane ko kenan za a tura mi za a tura kuɗi to anan za a sai abincin a bayar to shin dole na sai kuɗin su Hanafiya inda suka saba wadan malamai sun ce kasashen da babu talauci ko kuma babu mabukata ana iya bayar da kuɗi a kawo a sai abincin shin dole sai abincin koko ya an fahimci mutumin yana buƙatar yayi wani abu da kuɗin za a iya bashi domin tana yiwa shi yanzu yana da abincin wani abu yake buƙata zai iya sayar da ma abincin in an bashi domin ya bai wata buƙata to nan da aka samu sabani su sun kalli al-maqsad kamar yadda suke faɗa shi kuma sheikh ya rike wajen hadisi to mu ma dai muna tare da hadisi in dai abincin nan zai iya yiwa a bayar a bayar da shi don da yawa an ba su kuɗin wani zai je ya sha taba wani zai je ya sha giya ya dai abin da ya ga dama amma in ka bashi abinci in ya ga dama in ya sayar kai dai ka ɗauke nauyi daga kanka azzaman shi ma lokaci sai an kalli ibadar da an sunna ta yanke mata lokaci in ba ta yanke mata lokaci ba kamar umra kana da namun da za ka yi umra ba a ce ga lokacin da ba za ka yi ba amma shi haji an kayyade masa lokacinsa almakan wuri sallan nafila ba a cewa dole sai mi saboda sunna bata kayyade ba kana iya a ko ina amma aikin hajji fa muqayyad sai ka yi shi a makka duk wani kan abubin da ake yi nan na duniya da muka ji ana cewa wasu ka abubi duk na shedanu ne shedan na annai na hanzura mutane sai al-miqdar al-miqdar kuma shine iyaka misali adadin nafila nan ma shi ma wanda shari'a ta kayyade ta ce bakin kaza za a yi to bakin shi za a yi akwai lokacin da za a baka damar kai nafila ba tare da an kayyade maka wani lokaci ba ma'ana adadi kaza ba wallahu ta'ala alam sai wal kaifiya da kaifiya shi ba kaifiya in mutlaka ce in kuma sunna ta baka dama mutlaq ka je ka yi ba muqayyada ba zaka iya aikatawa wannan kuma duka za a fahimta su ne a cikin nasoshi ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ko malakum min ilahin ghairi ba ku da wanda ya cancanta a bauta mishi sai Allah subhanahu wataala qad ja'akum bayyinatun min rabbikum bayyina hujja ta zo muku daga ubangijinku ala wazni fa'ila an ƙara mata ya'un waɗansu malamai suka ce nan bayyina asalinta wato sifa ce qad ja'atkum ayatun bayyinatun min rabbikum amma saboda yawan bayyina bayyina ana itlaqin ta sai zama to a ita kanta ta koma matsayin wancan sunan wadansu suka tai cewa a'a ba wato duk inda ka je an shafe mata ayatun kinnan ne an shafe aya ne kawai zaka kaddara ta wasu kace a yanzu ba a bukatar kaddarawa domin da an ce bayyina ya zan zahiri al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankar ba tare da kuma an kawo ba wallahu ta'ala a'lam qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo muku da ubangijinku wadda take nuna cewa wato ni annabin Allah ne daga ciki hadihi naqatullahi lakum aya wannan taguwa ce ta Allah aya ce gare ku kenan ko fitar da wannan naqa wannan yana nuna cewa wato ni manzon Allah ne sannan daga ciki an gane ko Allah da ya fitar da wannan raƙumar daga cikin dutsen da an gane ko ku san tsammanin za ta fitowa ba wannan alama ce Allah yana da iko ya aikata zo abin da ya ga dama bayanai daga cikin malamai sai malamai suka tattauna to shi yanzu ya ce musu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku shi kuma cikin kissar samudu anan babu wata hujja wanda an ka kawo sai sun ka ce a'a ga sanan ai hadhihi naqatullahu lakum aya wannan taguwa ta Allah aya ce gare ku waɗansu malamai suka ce a'a ai babu wani annabi wanda za a turo face sai an bashi littafi ko da nan ba a kawo ba akwai abu matsuwiyun wanda an wato an wato nade shi ko an kai an kawo shi a dunkule shine cewa annabawa an fada ana ba su littattafai kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ikhtalafu fi kaga wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya sabkar da al-kitab ba littafi guda ba al-jinsiya ce Allah ya sabkar da littattafai tare da su kenan wanda yake nuna cewa shi ba an ba shi littafin amma ba mu san shi ba sai ya zama to kenan nan bayyana kin da ake zance hai waɗannan ababi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja cikakka ta zo muku daga ubangijinku hadhihi naqatullahi lakum aya wannan taguwa daga wajen ubangiji aya ce gare ku da take nuna ni annabin Allah ne sannan kuma wato Allah nan da ya fitar da wannan taguwa yana da iko akan komai naqatullahi taguwar Allah to akwai taguwar da ba ta Allah ba bai babu ta na al-idafa lit-tashrif wadansu malamai suka ce abinda ake nufi nan da a nuna muhimmancin ta shi yasa aka ce naqatullahi dan babu wata taguwa wanda ba Allah yi ta ba qulillahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahid al-qahhar lakum gareku ayatan tana matsayin aya kenan sai ta zamanto shi aya nan matsayin hal za a yi wato ɗaukar shi a matsayin hal a nahawunce domin shi habihi suna ne wanda yake na nuna ishara kenan ushiru ila kauniha ayatan ina nuna muku cewa wannan taguwar ta Allah ce sai ka kalli idafa nan ba maudu'i ne wanda zaka iya bincike kansa al idafa al maudu ka kalli in an ka kawo idafa ma'ana nawa take dauka wani lokaci za su dauki ma'anar kaza wani lokaci za su dauki ma'anar kaza me yasa ake kawo ta a kaza daliban ilimi aiki na gare ku fadharuha kubarta ku kyale ta ta'kul fi ardillah ko ta'kul ko ta'kulu an gane ko ta'kul a ka'idar larabci ya an kawo fi'ili amri jawabikin shi zai zama to mi majzumun za a yi mashi jazma to amma a larabce an gane ko ya halatta kuma a yi mishi dhamma amma ana alqur'anance ba za a yi mishi ba a cikin suratu maryam da zakariya yace rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliya yarithuni ko yarithni imam abu amr ibn al-ala da kisa'i sun karanta yarithni kaga fa hab li fi'l al-amri ne yarithni ya zama to mi jawabul amri majzum amma kuma saura sun karanta yarithuni kenan ya halatta a larabce a ce a yi masa raf'a ko a yi masa dhamma kuma kira'o'i ne mutawatirai fadaruha kubarta ta kul ta ci ba tare da tsangwama ba fi ardillahi a cikin ƙasar Allah kenan taguwa ce ta Allah cikin ƙasar Allah kuma tana cin abin da Allah da ya halice ta ya fitar kada ku yi sake ku taba ta wala tamassuha bisu'in kada ku kasance wato kada ku taba ta an gane ko an kawo masu shi masu shine aqallu shay'in domin cutarwa tana farawa ne daga bi daga tabi kenan ma kada ku yi sake ku shafe ta bai ce wala tusibuha ba wala tamassuha bisu'in kada ku taba ta da wata mummuna su'in kinna an kawo shi nakira malaman usulul fiqh sun kace an nakira fi siyaqin nahyi tufidu al-umum duk lokacin da an ka kawo suna nakira a lokacin nafi ko nahyu ko abin nan ya zama to umumi ana nufin bi su'in kada ku cutar da ita ko ce irin cutarwa bi nahbi aqrin ko ta hanyar ku soke ta aw nahrin ko ku yanka ta aw darbin ko ku buge ta aw tanfirin ko ku korar da ita in kun kai haka wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun alim ay fayakhudhukum fa an ya'khudhukum an shafi an an gane ko fa an ya'khudhukum ay fayatasabbabu abinda zai faruwa an gane ko sai ya zamanto an kinnan tana da dalilin da zai sawa fayakhudhukum zai kama ku an gane ko azabun azaba wanda take alim mai radadi anan an fara nuna min lokaci yayi kuma akwai dan bayani kadan akan wannan wurin in ya so za mu kawo saura daga ciki tun da sati mai zuwa akwai rayuwa in Allah ya kai muna rai za mu iya biyuwa ta kan wannan aya sai mu wuce shi ne cewa anan ya ce fa ya akhudha kuma azabul alim azaba mai radadi za ta shafe ku a cikin suratul hud sai ce azabul qarib fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalath wa yatamsuha bisu'in fa ya'khudhukum azabun qarib a cikin suratu shu'ara sai ce fa ya'khudhukum azabu yawmin azim kaji wani sai ce tuna an ce kaza an ce kaza an ce kaza a bu karo da juna ba alimun azaba bai radadi in ya shafe su qaribun kin dan yana kusa da sun taba ta sannan azaba yawmin azim azaba ce ta yini mai girma domin ranar da azaba za ta zo wannan yinin yinin yana da girma ba yana nufin an ƙara mishi girma ba ko tsawo a'a saboda abin da zai afkuwa a cikin shi dan haka waɗannan ayoyin ba su ci karo da juna ba abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin